bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
ya ku wanda kuka imani kan ku bibi huduwatu shaidani hanyoyin wato a shaidan shaidan ai ta zinahu kawace kawacensa wato duk abinda wato ya kawace to ku kauce masa ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر wanda ya bi wato hanyoyin shaidan kawace kawacensa kenan fa innahu shi dai wato mai bin zai zama yana umarni ne bil fasha da alfasha ai alqabihi mummunan aiki wal munkari da abin ki wato shar'an a shari'a bittibai hadibin hanyar shaidan dama mai alburda yana cewa halifin nafsa wa shaidana wa asihima wa in huma ma hadaka nusha fatahimin
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا
walola fadlullahi ba dan fadlullah Allah da ya alaikum gare ku ba wa rahmatuhu da rahmasa ma zaka minkum min ahadin abadan da bai tsarkake kowa daga cikin ku ba har abada ku wayannan jama'a wayanda suka shiga suka yi wannan wato laifi na wato yada wannan wato maganganu na Nana Aisha eh suna jama'a to da Allah wato bai muku bai muku jin kai bai jin kanku bai muku rahama ba bima qultum da abinda kuka faɗa min al-ikfi min al-ifki wato ne daga ƙarya wanda ƙarya da kuka ta yadawa a cikin wannan magana wato da masalaha da bai gyara ba wata har da bai tsarkake ba bai tsarkake kuma min hazar zambi daga wannan zunubi duk taubata da juba minhu daga gare shi ولكن الله يزكي من يشاء sai dai Allah shi yake tsarkake wanda ya so wato min zambi daga zunubi bi kabuli taubatihi da karɓar tubansa والله سميع عليم Allah mai ji ne da abin da kuka faɗa masani ne da abin da kuke nufi ولا يتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل La- الله wala ya tala ulul fadli ma'abuta wadata a cikinku wato kasu rantse wato ma'abuta wato wadata daga cikinku kasu rantse akan cewa Allah ya yutu ulul qurba ba za su ƙara ba wato ƴan uwansu wato wani taimako ba wal musakin da miskinai wal muhajirin da muhajirai fi sabilillah a cikin ɗaukar addinin Allah wato wannan aya nazarar ta sauka ne fi abubakarin a cikin sayyidina abubakar eh halafa shine ya rantse Allah yin fika ba zai kuma cewa ba ala mistahin bisa mistahu wa huwa ibnu khalatihi shi dan khalasa ne miskinin miskini ne muhajirun muhajiri ne daga makai ta badariyin wato ya je yakin badar amma sai na baka yace ba zai ƙara ciyar da shi ba lamma hada to ko kuma lima hada saboda abin da yayi na kutsawa fil ifki cikin wato wannan ƙarya na hadisul ifki wato wajen da aka yada ake bata na na Aisha ba da an kana bayan da can ya kasance yunfiku yana cewa alaihi gare shi rowana sun kuma da wasu mutane ma mina sahabatu daga sahabbai su ma wato aka samu su ma sun rantse Allah ya tasaddaqo ba za su ƙara ba da sadakar su ba alaman ta makallam da shay'in min al-ifki bisa wanda da ya taba yin wata magana a cikin wannan abu na hadisul ifki suka ce ba za su ƙara ba shi wani abu to sai Allah ya saukar da wannan cewa wato ayi haƙuri wato ba komai wato kar mawadata su ce ba za su taimaka wa mara shi ba saboda wannan abu sai ne ce wale abu وليعفوا وليصفحوا wale abu su yi rangwame wale su su kau da kai an hum gabarin su bi zalika cikin wannan ألا تحبون أن يغفر الله لكم shin ba kwa so Allah ya muku gafara ne والله غفور رحيم Allah kuma mai gafara ne mai jin kai ne kuma lilmumi na ga muminai kala abubakar da wannan aya ta sauka sai sai na abubakar ya ce bala wallahi muna son Allah ya mana gafara kuma muna son rahama ubangiji ay ana uhibbu an yaghfira Allahu li ni ina son Allah ya mun gafara to waraja sai sai na baka kuma ya dawo ila misdahin wato zuwa ga misdahu ma kana wato in fiku ya dawo masa da abin da ya zama yana bashi wato na ciyar da shi ya ci gaba da bashi eh mhm إن الذين يرمون الموسنات الغافلات المؤمنات لئنوا في الدنيا والآخرة kaga wa'inda wato suke jifan almusanati mata kamammu bi zina da zina algafilati wanda suke rafkanannu an alfawashi gabaran aikata alfasha bi Allah ya kafi qulubihin na fi'luha shine aikata ma zina baya abkuwa a cikin zukatansu wato su wa'annan wato rafkanannu gabaran wato zinan nan su ne muminai wanda suka yi imani billahi da Allah wa rasulihi da manzansa to duk wa'anda wato suke wato jibansu da wannan wato kazafi to lu'inu Allah an ce su fi duniya a duniya wal akhirati da lahira ولهم عذاب عظيم azaba mai girma ta tabbata gare su يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون rana yau mutunan nasibuhu al-istiqraru allazi ta'allaka bihi lahum wato yau mutashadu alaihim alsinatuhum wato ranar da wato harsunan su za ta yi shaida alaihim a kansu wa aidihim da hannayensu wa arjulihim da kafafuwansu bima kanu ya amaluna da abin da suka kasance suna aikata min kaulin na daga zancewa filin da aiki wa huwa yawmil qiyamati shine ranar alkiyama in an ce ma mutum yayi wani laifi yayi inkari to shikenan in magana ce sai bakinsa ya furci ya faɗi yayi in ma tafiya wani waje ne sai kafarsa ta yi magana ta ce ta yi in ma wani abu ya yi da hannu ko ɗaukar wani abu ko zalunta wani wato shikenan sai hannunsa ya ce ga abin da aka yi da shi to ranar alkiyama kenan yau matubla sara'ir Mm.
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق to a wannan yini ubangiji wato zai cika wa kowa sakamakonsa ma'ana yujazihim zai saka musu jaza'ahum sakamakonsu alwajibu wanda yake wajibi alaihim akan zo ويعلمون أن الله هو الحق kuma المبين za su san cewa annallaha cewa ubangiji huwal haqu shine tabbatacce almubinu mabayani haisu haqqaqa lahum jaza'ahu yayin da ya tabbatar musu da sakamakonsa allazi kanu yashkuna wanda suka kasance suna kokonto biyu a cikin sa wa minhum daga cikin su kuma akwai abdullahi bin ubay da akwai abdullahi wato bin ubay bin salul wal muhsanatu huna muhsanai din nan da ake faɗa a nan azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi sallallahu alaihi wasallama su wato su ake nufi lam yuzkar fi qasbihin da taubatu ba a ambaci wato tuba ba a cikin yi musu kazafi to man zukira fi qasbihin na wayanda aka ambata wato a cikin wato kazafin su to awwal suratul taubati gairu a farkon suratul tauba to gairuhunna ba wayannan bane
الخبيثات للخبيثين kazamai minan nisa'i daga mata wa minal kalimati daga wato kalmomi sun tabbata lil khabisina ga kazamai minan nasu daga mutane wato maza والخبيثون للخبيثات to kazamai maza minan nisa'i minan nasu daga mutane sun tabbata lil khabisati ga kazamai mata min ma zukira daga abin da aka ambata والطيبات للطيبين wato tsarkakan mata su ma sun tabbata ga tsarkaka minan nasu daga mutane maza والطيبون للطيبات tsarkaka daga cikin sun tabbata da ɗaya ba ta ga tsarkaka wato ma- mata mai masu kira daga abin da aka ambata ai allaiki ai allaiku bil habisi wato mai dacewa da kazami to misulhu misalinsa wa bil dayibi mai dacewa kuma da tsatsarka to shi ma misulhu misalinsa أولئك مبرؤون مما يقولون wa'ancanan kasu a ɗaya wato tsarkaka maza da tsarkaka mata ɗin nan minan nisa'i daga mata wa minhum aishatu na na aisha tana daga cikin su safuwan da safuwan to mubarra'una ababen kubutarwa ne min ma ya kuluna daga wa'annan wato wato wannan kazaman suke faɗa maza wal khabisat da kasa- kazaman minan nisa'i da ma- da da- da kazamai mata to wato tsarkaka ne ababen kubutarwa ne fihim a cikin su daga wa'annan abubuwan da suke faɗa لهم مغفرة ورزق كريم wato gafara da arziki mai wato kyau kyakkyawa ya tabbata ga su tsarkakan nan maza da tsarkakan nan minan nisa'i daga mata wato a- wato arziki ya tabbata gare su fil jannata a cikin aljanna wa qad takharat aishatu hakika na na aisha wato ta yi alfahari bi ashiya da abubuwa wanda Allah yake bance ta da su min ha yana daga cikin abubuwan da Allah yake bace su annaha cewa ita dai khuliqat an halicce ta tayyibatan tsatsarka wa wu'idat kuma an mata alƙawarin magfiratan gafara wa rizqan da arziki kuma karimin mai girma يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ya ku wanda kuka yi imani kar ku shiga butan ɗakuna ko kuma gidaje kar ku shiga wato ɗakunan da ba naku ba ko kuma gidajen da ba naku ba kar ku shiga hatta ta sta'anisu har dai sai kun nemi izini wato sallimu kuma ku yi sallama ala ahliha bisa ahalin wato wannan wato gida fa yaqulu wahidu sai ɗaya wanda zai shiga ya ce assalamu alaikum eh, a adhulu bayan fa ya yi sallama ba shiga zai ba sai ya ce a adhul na shigo kama wara da kamar yadda ya zo fi hadisin a cikin wani hadisi ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون wancanin ku shi yafi alkhairi gare ku min adhuli daga shiga bigayar izini bigayar izanin ba da neman izini ba shi yafi alheri gare ku la'allakum tazakkaruna ko ku wato ku yi tunani aifi da bi ilgami ta isani ya tafi zali eh ko ku ku yi tunanin khairi ya tahu alkhairinsa fata amaluna balle ku yi aiki bihi da shi فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم lakum idan ba ku samu ahadan ɗaya ba a cikin wato ɗakin wato ya azanu lakum da zai muku izini fala tadkhuluha ka ku shige ta ta yi uzana lakum har sai dai an muku izini وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم idan aka ce ku koma to ba'dal istizani bayan kun nemi izinin kun yi sallama assalamu alaikum sai aka ce wa alaikum salam dan an ce wa alaikum salam ba shiga za ka yi ba eh ka ce a adkhulu na shigo eh an an ce shigo to sai ka shigo an ce a a koma shine to ka koma shine Allah ya ce in kila lakum in an ce muku irji'u ku koma bayan kun nemi izinin nan sai aka ce ku koma to farji'u ku koma huwa ai shi koma wannan azka shi yafi alkhairi lakum gare ku min alqu'udi daga zama a alal babu a kofa eh an ce muku kak- an ce muku alaikum wa alaikum salam eh kun ce a adhulu an ce a a kan ku shiga ku koma to kan kuma ku ce ku ba ku koma bar ku zauna a kofa ko wani a bakin an gama ku a shiga kan ku zauna kawai in an ce ku koma kawai ku koma ku tafi والله بما تعملون عليم Allah masani ne da abin da kuke aikatawa min dukure na daga shigan nan bi izinin da izini wa gairi izinin da kuma shigar da ba izini fa jazikum zai saka muku ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم babu laifi wato gare ku ku shiga wato buyutan wato ɗakuna wanda ba a zaune a ciki wanda ba wa'ansu mutane da suke zaune a cikinta kuma ɗakin fiha mata'un lakum akwai kayan ku a ciki to wannan babu laifi ku shiga eh ku shiga wato fiha mata'un lakum akwai kayan ku a ciki wato kuna ajiye ajiyen ku wato kamar wato ɗakin da yake masalan cikin masallaci misali ko kuma ɗakin wato ajiye ajiye kamar wato suto to duk ba nan ba laifi ku a iya shiga والله يعلم ما تبدون وما تكتمون wallahu Allah ya san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke ɓoyewa fi duhuli gairu buyutikum cikin shiga wasu ɗakunan ku wato min qasdi salahin daga nufin gyara au gairihi wato kowaninsa wasu ya ci sannan hukunci ma zai zo annahum cewa su idza dakhalu buyutahum yusallimuna ala anfusihim mhm قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم lahum ka gaya muminai wato ya gudu min absarihim muminai maza yanzu ake maganar su kafin a zo zancen muminai mata نعم ka gaya muminai maza ya gudu min absarihim su rinsa idanuwansu amma la yahillu lahum nazruhu ga abinda wato kallon su bai halarta gare su ba wa yahfazu furujahum kuma su kiyaye farjojinsu amma la yahillu lahum ga barin abinda bai halarta amma la yahillu lahum fi'luhu biha ga abinda wato aikata shi da ita bai halarta gare su ba zalika wancanan ka azka shi yafi alheri lahum gare su إن الله خبير بما يصنعون Allah masani ne da abin da suke aikatawa bil absari da idanuwansu wal furuji da farjojinsu fayu jazihim zai saka musu alaihi a kansa وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ha ka gaya wa kuma mumine mata su ma ya na min absarihinna su rintse idanuwansu amma la ya hillu lahunna nazurhu ga aburan wato abin da bai halatta su kalle shi ba waya hafasna su kiyaye furujahunna farjojinsu amma la ya hillu lahunna filuhu ga aburan abin da bai halatta su aikata shi ba biha da ita wala yubdina zinatahunna kar su bayyana wato adansu illa ma zaharar min sai dai kawai abin da wato dole ya bayyana wa huwal wajhu shine fuska wal kafani da kuma wato tafuka guda biyu to fa yajuzu nazruhu li ajnabiyin wannan kallon su ga ajnabi wannan ya halatta in lam yukhaff fitnatun in dai ba a ji tsoron wato fitina ba wato fi ahad wajhaini a ɗayan fasa ko bili guda biyu maganganu guda biyu kenan na malamai amma wasani magana ta biyu ya harumu shi ma wannan din ya haramta li'annahu saboda cewa shi mazannatul fitnati wato a gurin zato ne na fitina eh warujjiha kuma an karfafa shi an rinjayar da shi hasman dan yankewa lil babu ga wato wannan babun wannan mas'ala وليضربن بخمرهن على جيوبهن wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ay yasturna ru'us su lullube kawunan su da wuyayen su da kuma kirjinan su bil makani da wato abu wato da murfi eh su sa murfi duk su rufe duk abin duk abin da zai kawo fitina to su rufe shi eh wala yubdina zinatahunna ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات
za النساء
to wala yubdina zinatahunna kar su bayyana adansu alkhafiyatu wadda take boyayya wa hiya ma adal wajhu wal kafain shine banda wato fuska da wato tafuka duk wato duk jikin mace baki ɗaya tun daga sama har ƙasa al'aura ne banda fuska da tafin hannu to duk abin da suka sa na ado wato kar su yadda ya bayyana su ɓoye shi kar su bayyana shi in dai ba a cikin gidansu ba a gun mijinsu to kar su bayyana wannan illa li bu'ulatihinna sai dai ga mazajensu jam'u ba'alin ai bu'ulatun jam'u ba'alin ai zaujin sai mijinsu au aba'ihinna ko kuma iyayensu wato ma'ana ubayensu au aba'i bu'ulatihinna ko ubayen wato uwa iyayen wato mazansu su za su iya ganin wato a- wato abin da suka sa tunda wato su wato muharramansu ne eh wato iyayensu ai ba za su aure ba za su aure su don su ƴaƴansu ne au abai bulatun da ko kuma iyayen mazajensu eh ka gani iyayen mazajensu ai sirkansu ne eh mutum ba zai auri matar ɗansa ba ba zai aura ba zai auri matar ɗansa ba eh to ka gani shine ya ce au abai bulatun au abna'ihin da ko kuma ƴaƴansu ko da suka haifa su ma kaga ai ba ba ba su ba aure tsakaninsu au abna'i bulut ko ƴaƴan mazajensu mutum ƴaƴan masu masalan ƴaƴan kishi yake to wannan duk za su iya ganin wato adansu au ikhwanihin ko kuma ƴan uwansu maza eh shaqiqi ko li abbi ko li ummi au bani ikhwanihin ko ƴaƴan ƴan uwansu duk waɗannan babu aure tsakaninsu au bani akhawatihin ko ƴaƴan ƴan uwansu mata kaga wannan shi ma wannan duk babu aure au nisa'ihin ko matansu aw ma malakat aymanuhun ko kuma abin da daman su ta mallaka fa yujuzu lahum nazruhu to sai wannan wato kallon wato adan su sai ya halatta gare su illa ma baina surrati war rukbati sai dai abin da yake tsakanin cibiya da gwiwa daga nan fa wannan fa bai halatta ba fa ya harumu nazruhu kallon nan bai halatta ba ligairil azwaji in ba mazajen su ba wa kharaja bi nisa'ihin al kafiratu kafirai mata sun fita da yake cewa da Allah yake cewa wato auni sa'ihin da tunan ma kafirai mata sun fita fala ya juzu lil muslimatil kashfu lahunna wato yaye wato ado na ƴaƴa musulmi mata bai halatta su nu wato yaye wato adon su buga fa- kafirai mata wasu mala ma malakat aymanuhunna wato al-abi- al-abida wato abin da ya ce ma malakar imanin hunna abin da wato damar su ta mallaka to wannan ya tare har bayi maza ma ba wato banda mata ma awi tabi'ina wato ko kuma wato masu bibiyan wato sauran abinci ai a fudular da'ami abincin da ya saura wato inda suke shigowa kamar masu zuwa bara abin da kawai ke gaban su samu abin da za su ci su rayuwar kawai abinci ma suke nema to suna bibiya don su ga me aka rage a wannan kwano ko me aka rage a wannan tukunya su ɗauka su ci to wannan ma in sun shigo wannan neman abincin suka ga adam babu laifi to gairu ulul irbati ai bil jarri gairi wato sifa wan nasbi ko gaira ya zama istisna'i ne banda ulul irbati ma'abuta wato bukata eh wato wato gairu ul ba mabukata ba wato au tabi'i na gairu ul irbati su wato masu bibiyan sauran abincin su zamo ba masu bukata bane zuwa ga mata eh min rijal daga maza bi allam yantashir zakaru kullin wato ya zama na wato gaban ɗaya daga cikinsu ma wato baya wato ba zai baya tashi abu dubli ko kuma bi ma'anar alfari ko kuma yara ƙanana allazina lam yazharu ala auratin nisa wa'anda ba su kai su tsinkaye a bisa wato al'auran mata ba lil jima'i ga jima'i fa juzu to wannan ya halatta an yubdina lahum ma ada baina surrati wa rukbati wato su bayyana musu ado na jikinsu kuma su cire mayafinsu amma fa banda abin da ya shafi daga cibiya zuwa gwiwa nan kuma wannan ba za su iya kallon wannan ba ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن wala ya dirim da kasi bugu bi arjilhin da kafafuwansu don a san abin da suka ɓoye min zinatihin na daga adansu min halhalin daga mundaye ya taƙa a da yake ƙara min munduwa da ake sawa a ƙafa
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ku tuba ya ku muminai ku tuba zuwa ga Allah jami'an baki daya da mimma waka daga abin da ya afku lakum gare ku minan nazaril mamnu'i daga kallo abin hanawa minhu daga gare shi min gairi da wannan sa la'allakum tuflihuna ko ko wato kwa rabota tanjuna kwa tsira min zalika daga wannan liqabuli tawbatu ga karbar tuba minhu daga gare shi wafil ayati ya zo a cikin aya a wannan ayar da aka karanta wafil ayati taglibu zukuri akwai rinjayar da maza a cikin wato wannan ayar alal ina su fita wato mata wato za ka ji an rinjayar da su an fafaɗar su cewa kar su kalli kaza kar su kalli kaza kar su kalli kaza
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وأنكحوا الأيام منكم ku aurar da marasa aure daga cikinku ayama dinnan jam'u ne na aimu eh wahiya man laysa laha zawjun wato matar da ba ta da miji bikiran kanat aw sayiban wato budurwa ce ko bazawara haka nan wa man laysa lahu zawjun da ma namijin da ba yi da aure eh wa haza wannan hukuncin fil ahrari wato yana magana ne cikin 'ya'ya wal hara'iri da 'ya'ya mata to duk ku aurar da su wa salihina da na kwarai ai su ne mumine min ibadikum daga bayanku bayanku maza wa imaikum da wato koyanginku eh wato wato duk wannan to ku aurar da su wa ibadu ibadu da yace min ibadikum din nan min jumu'i abdin daga jam'i ne na abdu in yakunu fuqara in dai wato su 'ya'yan nan da za ku aure in dai sun zama fakirai ne yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadatar da su daga fallasa bi tazawuji da aure والله واسع عليم Allah mayaloci ne da halki ga halittarsa alimu masani ne kuma bihim da su وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
waliyasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan waɗanda ba su da ikon su aure to su kame ai ba su da wato layu juna da kahan ba sa samun ma yanki hunubi abinda za su yi aure da shi min maharin na daga sadaki wanda fakatin da nafaka aure to su kame an zina gabaran zina hatta yi guni ya humullahu har dai allah ya wadatar da su an yi wasu a yalwata alaihim gare su min fallihi daga fallasa to fa yanki hunu sai su je su yi aure والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم Mm. kaga wanda suke neman wato alkitaba wato su zo bayan su zo su rubuta fansa yani almukatabata wato suke son wato bayi ne a ƙarƙashin su to suke son su zo su nemi fansa su yantu eh mimma malakat aymanuhum aymanu mimma malakat aymanukum daga abinda wato damshin ku ta mallaka min al-abil daga bayi wal ima'i da ku yangi to fa katibuhum ku rubuta musu fansa in alimtum fihim khairan in kun fahimci alheri a cikinsu alherin ko shine amanatan kun fahimci suna da amana ko kudratan da iko alal kasbi bisa aiki da- bisa aiki wanda za su samo wato abin da za su biya li a da'ima likitabati don su ba da wato kudin da aka dora musu na fansan nan eh wasigatu ha sigar yadda ake yin kitabar masalan bisa misali to shi kenan sai shi ubangidan sai ya ce ka tabtuka na yi maka kitaba ta fansar kanka ala alfaini bisa dubu biyu to dubu biyun naira ce dala ce duk da abin da suka yi itifaki a kansa matsala na yi maka na rubuta maka fansa a kan dubu biyu fi shaharai ne za ka biya dubu biyun nan a wata biyu kullu shaharin kowane wata wato za ka biya alfun za ka alfun alfun kullu shaharin alfun ka fa iza addaita huma idan ka biya wa'annan dubu biyun to fa an hurrun ka zama ɗa fa ya ƙulu shi kuma bawan ya ce kabiltu na yadda na yadda da wannan shi kenan banza ta tabbata eh wa atuhum wato ku ba su wannan umarni ne na su shugabannin wato shugabannin wato bayin ku ba su min malillahi daga dukiyar Allah allati allazi atakum wanda Allah ya baku ku ba su ma yasta'inu bihi abinda za su taimaki kansu bihi da shi bi a da'imal ta zamuhu lakum cikin biyan abinda suka lizumta kansu lakum gare ku wanda za su biya ku wa fi ma'anar ita'i haɗu shay'in min maltazamuhu a cikin ma'anar wato taimaka musu ku ba su wani abu to a saryan ma da wani abu daga abin da suka ɗauka a kansu Eh, in ma ba ba su kai su rage ba ka te- ba kai musu wata hanya ta su samu abin da za su rage nauyin ba to shikenan a kuɗin da ka rubuta musu fansa to ka s- ka s- ka saryar da wani abu masalan ka ce ala alfaini eh, sai ta dawo kama a dubu ɗaya da ɗari biyar a bisa misali to shi ma an kai haka to wato ka kyauta kenan wala tukurihu ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن ردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا
kan ku tilasta wa fatayatikum wato mata- matayenku wato bayanku alal biga'i bisa karuwanci in aradna tahassunan in suka nufi kamewa an gabaransa wa hazihi iradatu mahallul ikrahi fala mafhuma li shar'i litabtagu kakku kakku wato tilasta musu je karuwanci Eh, litabtagu ardal hayati duniya don kuna neman abu wato urular rayuwar duniya nazalat aya ta sauka da fi abdullahi bin ubayy akan abdullahi dan ubayy dan salul eh kana yukrihu jawariyahu ya zama yana tilastawa koyanginsa bayinsa mata alal kasbi bizina bisa su je su nemo masa kuɗi da zina eh to shikenan sai aka saukar da wannan aya kan ku tilasta musu su je ku ce za su je su nemo muku wato abin duniya wato da hanyar da bata dace ba man yukrihu ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم duk wanda ya tilasa musu ya tilasa musu a bisa wannan hanya to hakika dai Allah wato mai gafara ne lahunna gare su su matan rahimu mai jin kai ne bihin da su ba a da ikrahihin na bayan an tilasa musu eh kaga a nan ubangiji magana ya yi a kan matan da ya ce fa inna Allah min ba da ikrahihin na su kaga ba a yi magana a kan su waɗanda suka tilasa musu ba kaga a ce ba sa cikin wato wannan gafarar ba sa cikin wato jin kan eh tunda wato tilasa musu aka yi eh manzo Allah ya zo a cikin hadisi ingantacce yana cewa rufi'a an ummatil khatau wa nisyanu mastukrihu alaihi eh an dauki al'umma ta wato an ummati an nisyanu ko Mm, rufi'a an ummatin nisyanu wa- wal khatau rufi a ummatul khadau abinda mutum yayi na kuskure ba bisa ganganci ba al'umma manzala an masa afuwa tunda ba ganganci yayi ba abu ne ya haɗo ba yadda zai kawai su kenan sai kawai yayi abun shi ma bai san ga bai san yadda lamarin yake ba sai ya tsinci kansa a ciki kaga ba ganganci ba ne ka gani wani siyanu haka nan mantuwa Mm. ana neman abu a kanka baka yi ba misali ka manta to Allah zai maka rangwame wa mastukrihu alaihi da abin da aka tilasa al'umma akan a zo a same ka a tilasa maka kaga irin wannan ne ai abin da ya faru ga Ammar bin Yasir ko Ammar bin Yasir kaga ni su Abu Jahil bayan a gabansa aka kashe Sumayya mahaifiyarsa da Yasir mahaifinsa wato ita sumayya wato a al'aurata aka sa mashi aka sa mashi sai da ya fito ta samanta eh haka aka yi musu aka kashe su a tsakiyar rana cikin wato yanayin zafi cikin sahara to aka zo suka sa shi gaba shi ma su kashe suka ce sai ya faɗi magana a janibin manzala to kaga wannan tilasa masa aka yi to da suka tilasa masa ya faɗa bayan sun sake shi ya taho gun manzala yana kuka manzala ce mai aka yi ya gaya masa ya ce to ko sun ce ka kuma ka kuma sanda suka ce ka yi a kaji zuciya ka ce a zuciyata tana nan daram ya rasulallah ya ce to in suka kuma jan ka za su cutar da kai suka ce ka yi ka yi Allah ya san ba gaskiya ba ne to ka gani irin wannan kamar tilasa masa aka yi to ka gani to su ma da aka tilasa musu ubangidansu ne shi a ubai dan salul din ya tilasa musu misali yana tilasa musu su je su yi zina su kawo masa kuɗi to kaga kaga babu babu yadda za su yi eh babu yadda tunda bauta suke ba yadda za su yi kuma amma Allah ya san zuciyarsu ba ta so eh inda matsalar take zama zuciyar tana so eh an sa mutum yayi abu kuma zuciyarsa tana so kaga ba da wata hujja to shine ubangiji yake cewa fa inna laha min ba'di ikrahin ghafurur rahim Allah mai gafara ne gare su kuma mai jin kai ne da su ya min ba'di ikrahihin bayan wato tilasa musu da aka yi bisa ba sa so
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموئذة للمتقين والله حقيقة والله wato mun saukar wato mun saukar da ayoyi gare ku mubayyanatin ay bayyanannu eh bi fathil ya'i mubayyanatin wa kasra ko kuma mubayyinatin eh fi hazihi surati a cikin wannan sura in ka ce mu bayyanatin ka gani ko mu bayyanat ka ga ababen bayyanarwa ko kuma mu bayyanat ita ayoyin ita ce mai bayyana abubuwan eh in kai kisa ya zama ismul fa'il in kai fata ya zama ismul maf'ul ko eh wato wato fi hazihi surata a cikin wannan sura eh buyina fiha ma zukira wanda aka yi bayanin abin da aka ambata wato a cikin ta eh mun saukan muku da wannan ayoyin wato masu bayani ko kuma waɗanda aka yi bayani a cikinsu ko kuma su ayoyin masu bayani ne wa misalan da kuma misali shine khabarar labari a jiba mai ban mamaki wa huwa khabaru aisha shine labarin na na aisha wannan labari yana da ban mamaki min allazina halaw min qablikum daga wanda suka wato shuɗe min qablikum a gaban ku ai ai min jinsi amsalikum daga jinsin wato misalin ku ai akhbarihim ai akhbarihim daga labarin su al'ajibati wato mai ban mamaki ka khabar yusuf kamar labarin annabi yusuf wa maryam da na maryam wa mu'izatan kuma da akwai wa'azi lil muttaqin ga masu tsoro masu tsoron Allah wato mun kawo azuzzuka a cikin ayoyin da suka gabata misali fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala da yake cewa wala ta'khuzkum bima bihi ma ra'afatun fi dinillahi ka gani nan wa'azi ne wala la ismitumu eh zanna almu'minuna wal mu'minatu amsu khairan shi ma har zuwa ƙarshen aya eh sannan kuma har zuwa ƙarshen Allah to kuma akwai takhsisi eh kebancewa takhsisi ha da kuma kebancewarta bil muttaqina da wato tsoron masu masu masu tsoron Allah li'annahum al muntafi'una biha domin su ne masu amfana biha da ita
الله نور السماوات والأرض haka ni Allahu Allah wato shine mai haskaka sammai shine mai haskaka sammai wato da kasai baki daya ai muna wiruhuma shine mai haskaka su bi shamsu da rana wal kamar da wata مثل نوره كمشكاة فيها مصباح misalin wato hasken nan ai sifatu husufarsa wato fi kalbin mumini a cikin wato zuciyar mumini wato kamishkatin kamar wato alkuki ne eh kamar alkuki ne fi hamis bahun wanda wato fitila take cikinsa
المصباح في زجاجة Az- al- ina jifa da yawa yanzu samari yanzu ba san alkuki ba ko? Eh, ba san alkuki ba da yanzu eh eh taga mara bullewa eh Mm. yara da yawa ba su san shi ba tunda yanzu ba a yin sa ba a yi zamani ya ya tafi da shi eh
نعم to al-misbahu المصباح في زجاجة al-misbahu ita fitila kuma tana cikin wato karau wato hiyal kandil wato ita ce wato fitila mai eh, wanda ake cewa mai kandil wato in an ce kandil fitila ce amma tana da lagwani a ciki eh wal misbahu abinda ake cewa misbahu shine asraju eh, fitila kenan eh, eh, wa- wal mishkatu mishkatu kuma a ɗakatu taga gairun nafi zata ba mai zarcewa ba an shata taga amma ba za ta ɓille ba Eh, an yi ta ana ajiye fitila a ciki wato galibi ma daidan fitila ake yin ta Eh, mhm.
الزجاجة كأنها كوكب دري ita wannan wato zuzata wannan karau din eh, ka an ha kai ka ce ita wannan rufi hasken yana cikinta kai ka ce kaukabin tauraro ne durri mai haske ai mudi'un mai haskakawa bi kasar dal durri kenan wa dhamma durri min ad-dir'i bi ma'ana ad-daf eh, wato in kai masa lamma kenan wato ijewa da daf'i hazalam dan fitila haske yana ije wato duhu wato in kai masa wato kisra kenan eh wa bi dammiha wa idan kuma kai mata damma wa tasdidil ya da shadda ya durri kenan mansubin ila durri ka dangana shi zuwa ga durri shine lu'lu'i eh tuqadu يوقد من شجرة مباركة زيتونة
yuqadu ko tuqadu Na'am.
wato min shajaratin wato ana kunna ta wato min shajaratin daga man itaciya mubarakatun wanda aka yi wa albarka zaitunatin ita ce itaciyar zaitun man zaitun لا شرقية ولا غربية ita ba ta gabas ba ce kuma ba ta yamma ba bal barare bai nahu ma tana tsakaninsu fala ya tamakan min ha harrun wala bardo ba wani abin da zai to zai sami iko a cikin ta ma'ana zai rinjaye zafi ko sanyi wato ba wanda zai rinjaye mudurri na suna masu cutarwa wato zafi mai cutarwa ko sanyi mai cutarwa to ba za su- ba za ka same ta a tare da ita ba يكاد زيتها يضيء shi kansa man nata man da ake sa a fitilar shi kansa yana kusata ya diwu ya haska ya zama ya yi haske ولو لم تمسسه نار ko da wato wuta ba ta shafe shi ba lissafa'ihi saboda tsarkin man
نور على نور wato yana da haske wato ala nurin bisa wani hasken binara da wuta wa nurin- wa nurin lahi wato hasken ubangiji a nan ana nufin hudahu wato huda wato hudahu lil mumini shine shirwa shirya wasa da ya ga mumini eh ai nurun ala nuril imani a haske a bisa hasken imani يهدي الله لنوره من يشاء Allah yana shiryar da wanda iso da nurihi ga haskensa shine addinin musulunci ويضرب الله الأمثال للناس Allah yana saba misali linnasu ga mutane ta ƙariban don kusantarwa li afhamihim ga fahimtarsu liya atabiru don su yi izina fa yuminu su imani والله بكل شيء عليم Allah masani ne bi kulli shay'in da kowane abu Eh, duk abin da ka sani Allah ya san shi wanda ma baka sani ba Allah ya san shi في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار walabsar fi biyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fi hasmu wato yusabbihu lahu wato fi habil gudu wal asali rijalun wato rijalun mazaje wanda la tulhihim tijaratun wato wato siye da siyarwa ba ta shigaltar da su wala bayin wala ciniki wala ciniki duk baya shigaltar da su an zikir lahi gabaran ambatan Allah wai kami salatu da tsaye da sallah wa ita zakat da ba da zakka to ba ta shagartar da su wato fi wato ba ta shagartar da su wato zuwa zikirin ba ta shagartar da su ga zikirin Allah da tsarkake shi fi biyutin a ɗakuna wato wanda azinallahu wanda Allah ya yi izini a wannan ɗakunan an turfa'a a ɗaga wato a girmama wai zukar fi hasmu a ambaci sunansa ma'ana a ambace shi to wa'annan mutanen wato duk tijarar da suke ba ta shagaltar da su gaburan tasbihi ko kuma a wato ambatan Allah eh wato suna yin wannan tasbihin ne da sallah ai ma'ana suna yin sallah wato ga ubangiji fiha a cikin wannan wato masallatan bil guduyi da safiya wal asal da yamman baki wato rijalun din shine fa'ilun yusabbihu eh shine fa'ilin bi kasril ba'i yusabbihu eh wa ala fatiha naibul fa'il yusabbahu kenan domin fi'ilin ya zama mabniyun wato lil majhul kenan eh wa rijalun rijal fa'ili ne na fi'ili muqaddari jawabin su'ali jawabi ne na tambaya muqaddarin abin kaddara ka annahu kila kai kamar an ce man yusabbihuhu sai ka ce yusabbihuhu rijalun ko eh ya haka ka kaddara shi eh to waɗanda ba sa wato ba sa wato shagala gabara wato tijara wato baya shagaltar da su gabaran zikirin Allah da tsaye da sallah da ba da zakka kuma suna jin wato tsoron kaza ya kafu na yoman suna tsoron yoman yini wanda ta taƙallabu fihul qulub wal absar wanda zukata da maganai suke raurawa min al wato daga tsoro min al daga tsoro menene gaba to to to bainan najati tsakanin tsira wal halaki da halaka wal absar kuma da absar kuma baina wato nahiyata yamini ko a ce ai dama da mutum wa shimali ko kuma a ce ai hagu da mutum eh huwa yawmul qiyamati shine ranar alqiyama liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli fadli wato min alkhawfi ko wal absar ta takallabu wato zukata suna raurawa da magane min alkhawfi saboda tsoro wato alqulubu raurawa zukatan wato abin da yasa suke yi bainan najati wal halaki ko eh wal absar su kuma maganan bainan nahiyati limin ko shima- ko shimal a ce ai hagu da mutum ko ai dama da shi eh shine ranar alkiyama ne za a yi wannan liyajiyahumullahu ahsana ma amilu dan Allah ya saka musu wato da mafi kyan abinda wato suka aikata a yi sawabahu sakamakonsa wa a hasana a hasana din nan bi ma'ana hasan wato ma'anarsa hasan ne ba akan wato sai ga tabdil ba wai ziduhum kuma ubangiji zai kara musu min fadlihi daga falalarsa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana arzuta wanda ya so ba tare da hisabi ba yuqala ana cewa fulanun yunfiqu bi ghairi hisabin ayyusi yana yalwatawa ka annahu la yahsibu ma yunfiqu kai ka ce wato baya kirga ko kuma baya wato tattalin abin da yake ciyarwa baya kirga shi wato baya kididdige shi
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء kaga wa'anda kuma suka yi kafir suka kafirce ayyukansu kamar kawalwal niya ne e biki atin wato a daji jam'u ka'in kenan e ai fi falatin a cikin daji wa huwa shu'a'un shi kawalwal niya haske ne yura da ake ganin sa biya a cikin wato hanya nisfan har a rabin yini fi shiddatul har lokacin tsananin zafi yushbihul ma aljari yana da kama da yana kama da ruwa mai gudana to ya hasibu zam'anu shi wato mai kishirwa sai ya rika zatansa ai a dashani mai yin wato mai jin kishirwa sai ya rika zatansa ma a ruwa ne hatta idza ja'ahu حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفيه حسابه hatta ya wato hadda ya wato idza ja'ahu hadda yayin da ya zo wajen wato yana ya hango daga nesa ya dauka ruwa ne to da ya zo kuma lan yaji duhu sha sai ya samu sai ya samu ba komai bane ba ruwa bane ba komai a wajen mimma hasibahu daga abin da ya zace shi to karalikal kafir haka kafiri yake ya hasibu anna amalahu wato yana zaton cewa aikinsa kasa da katin kamar sadaka to yanfa'uhu zai amfane shi hatta iza mata har sai dai yayin da ya mutu wa qadima ala rabbihi ya gabato ga ubangijinsa to lam yajid amalahu sai ya ga bai samu aikin da ya aikata ba ai lam yanfa'uhu bai amfane shi ba da abin da ya duk abin da ya kona alheri ne tunda ya tafi lahira ba imani to duk abin da ya na alheri ba zai amfane shi ba wa wajadallaha wato wa wajadallah sai ya samu Allah wato inda hu a wajen aikinsa fa wa fahu hisabuhu sai ya cika masa wato hisabinsa ai jazahu alaihi fid dunya ai Allah ya saka masa a duniya ma'ana ya samu ubangiji wato a wurin da ya aikin a nan a nan Allah ya saka masa ma'ana a duniya ya aikin to a duniya kuma aka saka masa ba sai an je lahira ba Mm.
والله سريع الحساب wallahu sirri Allah shi mai gaggawar hisabi ne ai almujazata wato sakawa to da yake kyawun abu a nan ko sau ko kyauta yi ko sada zumunci ya yi duk abin da yi na alheri to ai Allah a duniyar ya bashi abin da ya kamata ya bashi a duniyar ya bashi eh domin ya je lahira ba zai tafi da wannan aikin ba in ya tafi da shi ma ba zai masa amfani ba sun da bai je da imani ba duk aikin da mutum ya yi wato dukkan aiki in mutum bai tafi da imani ba wannan aikin bai da amfani eh sai dai wanda ya tafi da imani to shikenan duk aikin da ya shi kuma yana da amfani zai amfane shi mhm.
أو كظلمات في بحر اللج ko kuma wayanda suka kafurce a amaluhum sayyi'atu wato ayyukansu wanda suke muma- nuna na ka zulmatin kamar dufai ne fi baharin wato a cikin kogi lujiyin mai zurfi wato mai zurfin tsaki- mai zurfin wato ruwa يغشيه موج da kumfa take lullube shi من فوقه موج bayan wannan kumfa kogin ruwan bayansa kuma akwai wata ilaya ta kuma haike masa من فوقه سحاب kuma ga girgije eh, bayan na biyun kuma ga girgije ai gaimun girgije ظلمات بعضها فوق بعض to hazihi zulumatun wannan dubbai ne shashin ta barbashin shashi akwai wato duhun kogi akwai duhun kumfa kogi raƙumin ruwa kenan akwai na biyun akwai kuma wato duhu na girgije إذا أخرج يده لم يكد يريها idan mai kallo ya fito da hannunsa to baya kusata a cikin wannan dufan baya kusata ya ya ga hannun nasa ma saboda duhun da yake ciki ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور wanda duk Allah bai sa masa haske ba to ba yi da haske ai ma'ana duk wanda Allah bai shirye da shi ba ba zai shiryu ba
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات shin baka gani bane Allah la cewa Allah tabaraka wa ta'ala hakika dukkan wanda yake cikin sammai da kasai duk suna yin tasbihi gare shi eh wato yana daga cikin tasbihin ma shine wato suna yin sallah gare shi haka nan wa ɗairu wato da tsuntsu wato tsuntsaye ma jam'u ɗairin ɗairu jam'i ne na ɗairu wanda yake tafiya bainar sama'i tsakanin sama wal ardi da ƙasa dukkan suna tafiya tsuntsaye safatin suna masu sahu sahu ai ba su ɗacin ajina hata hunna suna masu shimfiɗa wato fukafukansu wato duk wayannan suna tasbihi da sama da ƙasa da tsuntsaye da dabbobi da mutane da kowa yana tasbihi ga ubangiji كل قد علم صلاته وتسبيحه kullum kowanne daga cikinsu ya san wato Allah ya san salatahu Allah ya san wato sallarsa kuma ya san tasbihinsa duk abin da aka faɗa duk yawan nan nasa to in suka yi tasbihin nan Allah ya san tasbihin kowanne daga ciki والله عليم بما يفعلون Allah masani ne da abin da suke aikatawa fi taglibul aqili akwai rinjayar da masu hankali a cikin wannan magana ولله ملك السماوات والأرض mallakar sammai da ƙasai din na Allah ne ai hazainul madari taskokin ruwa wa rizqi da arziki wanda ba ta da tsirrai وإلى الله المصير makoma ta tabbata zuwa ga Allah kowa can zai koma kaga nan ma magana alkiyama ce ana magana dai zai an koma za a koma za a koma mm.
ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله alam tara baka gani bane cewa Allah yuzi shahabin yana koro wato girgije birifkin da taushi sun mayu alifu bainahu sannan kuma sai ya haɗe tsakaninsa ai bidan mai ba'adhihi ila ba'adin da sha da wato haɗe shashinsa zuwa ga shashi fa yaji alul qida al mutafarriqata qidatan wahidatan sai ya sanya wato yanki yankinsa mararraba wanda suka rarrabu suka watsu sai ya mai da shi wato dunkule ɗaya sun mai alhu rukama sannan sai ya sanya shi mai hauhawar juna eh ai ba zuhu fauka bayanin shashin sa birbishin shashi fatarar wadika sai ka ga wato almadara sai ka ga ruwa wato ya kharuju yana fitowa min hilali a tsakiyarsa ai ma'ana makharijihi wato a mat- mafitarsa kuma sai ya fara zubar da ruwa وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيسيب به من يشاء ويسربه عن من ya sha يشاء wa yunzilu minas sama'i wato min- min- wa yunzilu minas sama'i min jibalin ubangiji yana saukar da wato duwatsu ma min min- wato daga sama fiha a cikinta ai fi sama'i a cikin sama wato akwai wato ka gani wato akwai duwatsu daga sama wato min baradin na sanyi eh ka gani wanzu misalan ana ruwa ai za ka ga kankara tana ta haɗowa to wannan kankara ai dutse ne kan ta taho daga can sama Allah wato mala'ika mai zubar da ruwa kan ta taho ai ba a haka take ba kan ta zo ne take wato rarrabuwa eh, ta- saboda idan ta taho a dunkule ai al'umma ba za ta iya ɗaukar ta ba eh, to hikimar ubangiji za a turo ta in aka sako ta to kan ta zo sai a mai da ita yadda wato al'umma za su iya wato za su iya za su iya wato karɓarta eh haka nan kuma akwai duwar watsi wanda su kuma daga hijara daga wannan tsawon kwani irin su ne duwar watsi wannan na cikin ƙasa eh kaga wancan duwar watsi na ruwa wannan kuma duwar watsi na ƙasa ga su nan eh duk wani dutse na ƙasa haka yake eh to fa yusibu bihi man yasha'u sai wato isamar da wanda ya so bihi da shi wa yusrifu kuma ya juye da shi amman yasha'u gabaran wanda ya so يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار wato sana barkihi wato walƙawarsa hasken walƙawarsa ya kusata ya zahabu ya tafi bil absari da maganai يقلب الله الليل والنهار wato Allah yana juyar da yini da dare ai ya ci bi kullum min huma badal akhari yana zuwa da kowanne daga cikin su musanya dan uwansa sai Allah ya zo da yini wato ya tafi da dare to idan yinin ya kare kuma sai ya tafi da yini kuma ya zo da dare haka ake haka ake ta yi a rayuwa in banda Allah zai wannan sai Allah Mm.
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار wannan jujjuyawar ya zamo izina da lalace wato mai shiryawa li'ulul absar ga ma'abuta wato fahimta ai li ashabul wato basairi wato ga ma'abuta wato basira ala qudratillahi ta'ala bisa ikon Allah ta'ala والله خلق كل دابة متم.
من ماء Allah ya halicci dukkan wato wani da wata dabba kowace dabba Allah ya halicce ta nemi ma'in daga ruwa shine mani فمنهم من يمشي على بطنه daga cikinsu akwai wanda yake tafiya a bisa cikinsa kamar kaga maciji a ta- a ciki yake tafiya kwari ma da ciki suke tafiya ومنهم من يمشي على رجلين a cikinsu kuma akwai mai tafiya da kafa biyu kaga kamar mutum kafa biyu yake tafiya tsuntsu ma kafa biyu yake tafiya ومنهم من يمشي على أربع a cikinsu kuma akwai mai tafiya a kafa hudu kamar dabbobi wato kamar wato kuma wato irin su raƙuma da shanu da awaki da namun dawa kuraye wasu zakuna ne damusoshi bareyi ne ko duk ɗaya kaga wayannan duk kafarsu kafawar hudu ne suke amfani da ita يخلق الله ما يشاء wato kaga hikimar ubangiji wayancan masu hudun a haka suke tafiya ba za su haɗu ba dan adam kuma da aka ce da biyu zai tafi shi ma sai da biyun yake tafiya ba zai faɗi ba ka gani ba zai faɗi ba eh amma wa'ancan masu hudun da za a cire biyu ko a riƙe biyu a ɗaure biyu to sai su faɗi ka ga iko in ban ubangiji wa zai wannan eh sai Allah tabaraka wa ta'ala Mhm.
يخلق الله ya lukullahu ma yasha Allah shi ke halitta abin da ya so إن الله على كل شيء قدير Allah mai iko ne a bisa kowane abu لقد أنزلنا آيات مبينات wallahi hakika mun saukar da ayoyi mu bayyana tan ababen bayyanawa hiya alqur'ani ita ce alqur'ani ta yi bayanin komai a ciki wato ayoyi a cikin alqur'ani ba abinda ba su faɗa ba والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah ne yake shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici shine addinin musulunci ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك zalik waya kuluna munafukai suna faɗa suna cewa amanna ai mun imani mana mun gaskata billahi da Allah ai bi tauhidi da kadai ta Allah wa bir rasuli kuma mun gaskata da manzo shine Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa dana huma kuma mun bi su fi ma haka ma bihi cikin da abin da suka yi hukunci da shi sun mai tawalle fariqun to bayan an yi wannan sai wato wasu jama'a daga cikinsu su munafukan sai su juya su ba da baya min ba da zalika bayan wannan an hugabaransa وما أولئك to بالمؤمنين wa'annan ba masu kau da kan nan ba su zama muminai ba eh wanda aka ɗau wannan alkawarin tare da su eh wanda ya dace wato wanda ya dace da zukatansu li ajnatihim wato ga harsunan su mana wanda suke munafukai abinda za su faɗa na harshen su baya dacewa da zuciyarsu eh harshen su abinda suke faɗa daban abinda zuciyarsu take kudura da shi daban muminai kuma daga cikin su wanda muminai kuma kai abinda suka faɗa a harshen su to shine a zuciyarsu وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون to wa iza du'u ila Allahi wa rasulihi idan aka yi kiransu zuwa ga Allah wa rasulihi da manzansa almuballigu almuballi- almuballigi anhu wato shi manzo Allah shine mai isarwa anhu daga Allah eh Allah Allah ba shi zai zo ya isa ba Allah ya aiko manzo to shi manzon shine yake isar da sakon Allah eh to idan aka yi kiransu zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah liya hukuma bainahum dan yi hukunci tsakaninsu shi manzon Allah iza fariqun minhum muridun sai ga jama'a daga cikinsu suna kau da kai suna ƙi anil maji'i ga zuwa ilaihi zuwa gare su ƙi zuwa ba za su zo ba وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين to idan kuma wato idan kuma gaskiya tana tare da su sai su zo masa mus'inina suna masu kankan da kai ai musul'ina suna masu gaggawa ɗa'ina suna wato masu biyayya أفي قلوبهم مرض لم ارتابوا أم يخافون أن يحيب الله عليهم ورسوله akwai wato jinya a cikin zukatunsu shine kafirci amir tabu ko kuma sun yi kokonto ne ayi shakku sun yi kokonto fi nubuwatihi cikin annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam au yakhafuna ko kuma wato suna wato jin tsoro ne eh eh, an yakhifa Allahu alaihim wa rasuluhu wato Allah da manzansa su zalunce su bil hukuma cikin hukunci ai fa yuzlamu eh suna jin tsoron ka a zalunce su fihi a cikin sa to la abin fa ba haka yake ba eh ba abin mas'alar ba haka take ba a fi qulubihim maradun amirtabu an ya haifa Allahu alaihim am amirtabu am ya khafu an ya haifa Allahu alaihim wa rasuluhu fil hukumi eh fa yuzlamu to wannan ba zai yiwu ba Allah ba zai zalunci ba manzo Allah ma ba zai zalunci ba to abinda suka zauka suka zata din suke tsoro to la abin ba haka yake ba بل أولئك هم الظالمون balin wa'ancanan ka sune azzalimu na masu zalunta kansu ma bil iradi da kau da kai anhu gaburansa إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا
kadai dai wato faɗin muminai idan aka yi kiransu zuwa ga Allah da manzan Allah don yi hukunci manzan Allah ya hukunci tsakanin su bil qawli da zance Allah yake mai dacewa bihim da su an ya qulu su ce sami'ina mun ji abin da ka faɗa wa a ɗana kuma mun bi bil ijabati da amsawa وأولئك هم to المفلحون wancanan ka wa a yayin nan su ne masu babban rabo annajuna wato masu tsira ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون duk wanda ya bi Allah kuma ya bi manzan Allah wa ya kashe Allah ya ji tsoron Allah ya waya taƙi ya ji tsoronsa bi ma'ana an yi ɗiyahu ya biyayya gare shi wancanan ka su ne wanda suka rabota bil jannati da aljanna alhamdulillah
ayoyin da aka yi magana na baya ta nuna ado yanzu matan mu za su fita sai an kura a daka ma sannan za a fita amma a gidan ma an bayyana ba sai za a kura za a kura a daka ma ai ai abu ne da yake gudana sai dai addu'a kawai Mm. ai abu ne kawai gashi nan dai ana ta yi dai masu faɗa na